الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun risala muna cikin babin aure da abin da abubuwan da ke da alaƙa da aure mun haru bayani game da hukunce-hukuncen saki ya ce waɗanda laƙo saki uku fi kalimatin wahidatin cikin kalma guda bid'atun bid'a ne me ya saki uku cikin kalma guda kace na sake ki saki uku saki uku kenan cikin kalma guda to bid'a ne wayal zamuhu in waqa'a yana lizimtar sa in ya faru in mutun yayi yayi saki ukun kenan ya lizimta ga mazhabar malikiya ko in kun ka diba sharhi layi ɗaya biyu uku na ƙarshe ya ce wayar zama hudda laƙo thalathu in waƙa'a fi kalimatin wahidata alal ma'arufi min al-mazhab akan abin da an ka sani ga mazhabin malikiya wakila an ce wahidatun a a saki guda ne kaga ashe su ma ba ijma'i bane saki uku cikin kalma guda bid'a ne wanda ya yayi bid'a ma'anar bid'a ya saba ma Allah kenan baya da kyau mutum ya saki mata ta saki uku cikin kalma guda ko cikin kalma guda ko cikin majalisi guda cikin kalma guda ka ce na sake ki saki uku cikin majalisi guda ka ce na sake ki na sake ki na sake ki ba uku kenan ba to wannan duka ga mazabar malikiya ta saku saki uku amma kuma ka aikata haram ka yi bid'a amma ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama to matsayin saki guda ne to da yawa 'yan malikiya 'yan irin waga ta faru gare su sun san malaman su saki uku ne ba ta koma halatta sai ka auri wani miji sai a ce a tahi inda mallan wani wanda an ka san yana fatawa da, da saki uku saki guda ne to ni da wuri wanda duk ya taho sai in ce saki guda ne amma yanzu ni wata dubara ba malikiya suka yi ba to don mi ga saki suka barinta don mi ga saki suka barinta ai suna aka ta abin ga katakka da su akan malikiya su ba su bari don hakan gani duk wanda na san ba maliki na in yato ce mai na kai saki uku na ne min fatawa ban san dalilin zai sa ya ci wannan ya ci wannan gajiya ba ta muta amma wanda na san yana rike da sunna to wannan in yi min fatawa sai in ce a saki guda ne ga sunnar annabi na fatar kun fahimta to amma dai ga sunna saki uku cikin kalma guda saki guda ne in ka ce matakka na sake ki saki uku to matsayin guda ne na sake ki na sake ki na sake ki matsayin guda ne haka yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake zamanin khalifancin sayyidina Abubakar haka yake shekara biyu na farkon khalifancin sayyidina Umar daga baya Umar ya ce me yasa mutane suke garaje ga abin da ya kamata su sa nutsuwa gare shi duk wanda ya saki mata ta saki uku da yau na sanya shi ya zama saki uku Umar ya sa wannan doka to Umar na iya tadda al'umma daga abin da annabin su ya mutu ya basu akai Allah ya gafarta mishi mishi madalla to wadda sunna saki ya kasu kashe biyu akwai saki na bida'a kamar me kamar sakin mace saki uku cikin kalma guda kamar sakin mace cikin tsalkin da ka sadu da ita ka sadu da ita bata koma wani jini ba to ko da kun yi hada kayan niyyar sakinta to ka bari sai ta yi jini ta yi tsalki sannan ka sake ta shine saki na sunna muna tare kamar ka saki matarka tana cikin jinin haila ko jinin biki waɗannan duk saki ne na bid'a da sun saba ma sunna amma kuma 'yan an kaye su sun yi shi ma yana cikin abin da ake kai da kawo wanda ya saki mata ta tana cikin jinin al'ada shin sakin yayi ko bai yi ba akwai malaman da adda ra'ayin sakin bai yi ba saboda bid'a ce duk abin da bid'a shari'a ba ta kidan yana da shi akwai kuma malaman da addara a sakin yayi don me kuma duk bangarorin biyu hadisi guda a hujjarsu ya danganta kowa da yadda ya fahimci hadisin hadisin abdullahi dan umar ya ce ya saki mata ta tana cikin al'ada umar ya zo ya faɗa ma annabi annabi ya ce a umarce shi ya dawo da ita in ya dawo da ita ya jira ta yi tsalki ta ɗauke sannan ya jira jinin ya ɗauke ta yi tsalki sannan in ta tsalkaka ya sake ta in ya so ya sake ta in ya so ya ci gaba da zama da ita to wannan hadisi duk bangarorin biyu da masu cewa sakin yayi da masu cewa sakin bai bi dushi a hujjarsu ina hujjar take waɗanda na ce saki bai yi ba sun ka ce cewar da annabi ya yi a umarce shi ya dawo da ita wujuban in ya dawo da ita ya jira sai ta karewar ga al'ada ta yi tsalki to kuma ta biyu aka ɗauko ta can hannu reza aka sawa a yanki yatsa ba da baki aka can hannu ba to sun ka ce tun da annabi ya ce a tilasta mai ya dawo da ita ya jira har jinin ya ɗauki in ta yi tsalki in ya ga dama ya sake ta in ya ga dama ya ci shi ya nuna ashe ke na wannan sakin bai ba ga fahimta su ga hadisin su ko masu cewa sakin yayi sun ka ce a'a ka taɓa jin dawowa in ba a yi saki ba tunda annabi ya ce a umarce shi ya dawo da ita ashe sakin yayi sun ka ƙara da cewa da abu ya zanto zamanin sahabbai aka wannan rikici sai an ka zo an tambayi dan umar shin wannan saki ya yace an lissafa min shi matsayin saki shi dan umar da kai ne ya faɗi ya ce an lissafa min shi matsayin saki don haka ga ashe masu cewa saki ya yi sun yi ƙarfin hujja don shi dan umar ya ce an lissafa shi wannan sakin da ya cikin jinin al'ada matsayin don haka wanda ya saki mata ta cikin jinin al'ada ya yi saki na bida'a ya aikata haram ya saba ma Allah amma sakin ya yi muna tare to amma ga fatawar ibn taymiya ya ce bai yi ba Allah ya gafarta mai shi da ibn al-qayyim saki ya yi to ina yake to to kaga saki na bid'a kenan ko saki cikin saki uku cikin kalma guda ko sakin mace cikin al'ada ko sakin mace tana cikin jinin jinin biki ko sakin mace cikin tsalkin da ka sadu da ita wannan duk saki ne na bid'a amma kuma in kai duk yayi to sai nau'in saki na biyu shine saki na sunna wanda ya daidai da sunna ya ce waɗa laƙos sunnati saki na sunna mubahun halal ne ana cewa abgadul halali inda Allahi addalaku wannan hadisi bai inganta ba yaya Allah ka halatta abu kuma a ce Allah bai so ne yaya ka halatta abin da baya so saki inda ka yi shi akan sunna ya halatta yi halal ya ce waɗa laƙos sunnati saki na sunna mubahun halal ne menene saki na sunna wa huwa an yi ɗallika shine ya sake ta fi ɗuhurin cikin tsarki lam ya ƙaraba hafihi wanda bai kusance ta ciki ne ba ta yi al'ada ta tsalkaka to da bakin sadda al'ada ta ɗauke mata ta samu tsalki baka sadu da ita ba to ka sake ta cikin wannan hali shi a saki na sunna kuma ɗalƙatan saki guda kakkace na sake ki saki biyu kakkace na sake ki saki uku a saki guda to in ka yi haka nan ka yi saki na sunna amma shekaran jiya banda jiya ko jiya ka sadu da ita ko ma daren yau ka sadu da ita an jima an kai haɗa kace ka sake ta to saki na bida'a ka sake ta cikin tsalkin da ka sadu da ita muna tare yanzu ba ka sadu da ita ba jiya yau ta ɓata marai to ka ƙudurta za ka sakinta to in kana son ka bi sunna kar ka sake ta sai ta yi al'ada al'ada ta zo mata ta yi kwanukan da ta kai ta ɗauke ta yi tsalki to in ta yi tsalki ke tudu kwanaki ke ɓata min rai to nasu keke to shi annas sunna hikima haka nan shi ko kahin sannan ka huce shi a hikimar shi yasa ba a ba kofar saki kai hisar da dukkan gada ba ba in dai za ka bi sunna kahin sannan ka huce in ba wani babana ba babana mata ta sun kai hada in dai ba shege hake ga gidanku ba ka sake ni in ba kaza hake ba ta yi taɓa ci ne kyale ta yi sakinta yabbari sai sahiyar sallah kuma an kai sa'a ran na ita adda abincin sallah ya dawo da idi ko da yadda tana tuyi ina wance kwanaki ke ce in ba shege to ba shege nake ba na suke ki da yau ta ce wai yaho ni Allah ya ce yake riki shi ce ta wai idan min tukin tona ce wallahi sai kira gidan ba shege dake ba sai ka gani sai ka gani to sunna kenan haka da aka yi eh kasa sun kowa abin ga ciwon baki kuma ana sakin su yanzu kana ganin rakin su kaji wata mijinta nan cikin mato a karatu shekarun zai kaban labari sai ta ji labarin wa yana da dan mata ta tsare shi ta rike shi ta rinci da Allah sai ya sake ta wallahi sai ya sake ta ko a yi bala'i ya ce da aka bala'i ha sake ki ce ko ya ce na sake ki sai ta aza hannu ga kai tattahe da ta laba nan ta laba nan ta laba nan an ka dai lallaba ya ce to ga abin da an ka ya to a yarjejeniya don aure fa aure zai yi tunda ba ita za ta yi mai abu wa ta yi tawo balle ta ce kai ya aure ta dawo daga kama biyan makwabta ta ita wallahi bata azai na iya sakinta ba haka suke suke suke eh ba su aza su ɗaukar suka wai shi ke nan wai sun su haka baka iya sakin to maimakon kuma tun da ta ga ta samu shiga baka in baka tabi ka a hankali ta kyautata ma a muna na ma za ta kama yi tun da kana to shi a hauka ta su kaji kuma da ka sake su shi ke nan kuma kalmar gaba ya faɗi ga na sake ki shi as simple as a b na sake ki na sake ki ko shan ruwa bai hishi ya ba ha to Allah ya shirya da mu mahaukata na to wannan shine saki na sunna mutum ya saki mata ta cikin tsarkin da bai kusance ta ciki ne ba kuma saki guda thumma la yutbi a hada laqan sannan ba zai bibiyar mata da wani saki ba hatta tan qadiyal idda har idda ta kare in yayi sakin nan guda don haka ku sa duk wanda rai ya baci haka ce na sake ki saki uku duk wanda ya wannan yayi izgili kuma sai Allah ya jarabtai sai kaga an kama sallama ma bello ya buga ta malla akwai gyara to da ka abin ga yi wa da Allah ya ce in kai wa da Allah ya ce shi kenan sai ka zanna lafiya ko da rai ya ɓaci ka ce na suke ki saki guda akwai sauran yaggwai ko babu akwai sauran yaggwai balle duk ni shawarar da nika baku kakka yi amfani da lafazin saki in mata ɓata ma rai ce ta yi gidansu in ta yi gidansu sai abu goma mi haka ne sha min kai ta yi nace ta yi kana ka sake ta abin sake ta ba shikenan in ka huce sai ta dawo haka ya fi amfani da don shi saki sanda duka faɗe ya lizinta kuma uku na babu hudu tsaron an kai uku shi kenan la ta hillu laka hatta tanki hazaujan gairaka kun gani ka saki dukiyarka gaban za ka koma ta ya tsugunne tsugunne inda kamar in ka sake su zaman ka za ka yi in ka yi zaman ka ce ba ka koma aure ba ka ɗebe takaici ba sai a ce ko baka da hankali ko baka da lahiya to sannan in ka sake ta kuma ka tabi dan wata kuma baka to me dibi takeici ka sake mahaukaciya ka aure wata mahaukaciya kila ma ga da zaka aurewa ta hita muni kaga ba magani illa ayi ta hankuri duk wanda har gani zanita da mace hankuri na ya kai wanda duk hankuri ne ya kare yayi gundun hankuri shi ka saki babu ta kwarai cikin su abu na kwarai inda dai kaga mata sun fasar manzon Allah manzon Allah na kuma sun yi imani da shi matsayi na manzon Allah amma su tadda mai da hankali to to bale kai da ba kowa ba ba ta ko dauke ka wata ciya ba ba hake ka ce ba ba ba ta mare sai ko ganin haka ba hake don mi aka yi maka don mi ba abokiyar kata ba sarki yana barazana yana wa mutane barazana amma in ya shigo hajji haka mulki ne wasu sun ka zo wai hajji ya kakaki wai ga sarki kowa tsoro ne ya kai amma ki ta ce ya fito muku wanda ya ka hito min ku ganin kuna koma tsoro ne wai nan raga duda da alkebu da rauna duk ba cire su ya kai ya aje ba ya koma haihuwa ta ku ya kawo sarauta ce in yasa babbar riga da yasa alkebba ya to ka gani don haka shi yasa ai mi sunan mata da larabci sahiba me ma'anar sahiba abukiya to in ka ɗauke ta haka nan sai ya kashe ma girman kai ɗaukar wai kai abba gare ta don mi ta kai ma kaza don mi ta to shi ka sa a samu matsala amma in ka ɗau aboki mi abba yawa aboki ne aboki na ma wasa yana ma ba'a yana ɓata ma rai to in ka ɗauke ta abukiya lamit ta kai sahibatan wala walada anna yakunu lahu waladun walam ta kullahu sahiba kaga sahiba Allah ya kira mata abukiya abukiyar kace haka in ta yi mawasa kankace ta rena mawayo sannan kankace ba ka tsaya ku yi hira ka ɗebe mata kewa da sauransu a a wairan mata kai a reni kan tun yaushe duk wanda ya gane ka haihu wanka to wanne reni kuma to ga gani ga gani to mata shi wani sarki ba har doki aka sashe yana yi ba ya goya ta cikin gida ana yana mata doki saboda yi to yana yake to wannan shine saki na sunna yau mun ji saki ya kaso kashe biyu akwai saki na sunna akwai na bid'a to matsayin mu na ahli sunna in har sakin ya kama mu na sunna wallahu raj'atu to kome ta tabbata gare shi ya samu yayi kome yanzu kaga mun haɗo hukuncin kome me kome ka saki matarka shi ya ta me su don ɗauran aure da larabci aƙadun nikahi ƙullan aure kaga ashe duk matan da ka aura an ƙulla ma aure kamar an samu yaggiya an ƙulle tsakaninka da ita ko ina ba ta zuwa sai da yaddarka ko yi ba ta yi sai da yaddarka dukiya wagga ta ta shari'a ba ta yadda ta yi tasarrufi da ita ba sai da izininka sai da yaddarka ina fata kun fahimta to shi a kulli to yanzu saki shi ko wannan kulla an yanke shi shi kenan yanzu kaga sai ta tahiyatta ko madalla to in tattahi to yanzu sai kuma kana son yanzu ka dawo da ita to shine komi kome matan da an ka saki yaggiya nawa aka kulla an ka daura aure yaggiya uku kamar da suka cewa to in kace na sake ki to kaga yaggiya guda ta kaje akwai sauran biyu don kana damar dawowa da ita in ka koma saki na biyu hayya akwai sauran giya guda kana da damar dawowa da ita kafin ta ƙare idda amma in ka yi sakaci har ta ƙare idda to nan baka mallaki kome ba kana miji na mallaka kome ne in yayi saki na rajai kafin a ƙare idda in ta ƙare idda to ta nisan ta gare ka yanzu sai dai ka shiga cikin mabida in ta zaɓe ka a koma ɗaura muku aure in ba zaɓe ka ta zaɓe wani sai ka yi hankuri amma in tana cikin idda to ne in kana son ka maishe ta ba shawartar ta za ka yi ba shawartar ubanta za ka yi balle wani dan uwanta ba ka cewa ɗaya wancan na maishe ki in ba ta dawowa sai dai ta faɗi dalili a ta kotu in ka gamsu dalilin to in baka gamsu ba baka gamsu ba a ta kotu amma duk duniya in ka ce ka mai da matarka da ka saki saki na raja'i saki ɗaya ko biyu ba wanda ya so ya ce ba ta komawa sai dai in akwai dalili kana bacin uwayenta ko kana barinta da yunwa ko kana barinta da ragga ko cutarwa da duk abin da shari'a ta aje cutarwa ga ma'aurata to in ta tabbata kuma akwai shaida kana yi mata to wannan tana damar ta ce ba ta dawo ko ubanta ya ce ba ta dawowa saboda mi saboda ga dalili amma in ba haka ba to da zarar ka ce na mai sheki shiken ta koma muna tare to to shi a hikimar da Allah ya sa ya ce in an ka saki mace to ta zanna nan ɗakin ta ta yi idda duk abin ga wurin biko ba in tattahi gidansu ba sannan haka za tsugunni tsugunnin biko to in tana ɗakin kaha a kaga ba sai ka haɗa mu wani ba na mai sheki kawai an ka ce ana yin kome da magana kuma ana yi da aiki kome da magana bayan ka sake ta sai ka ce na mai sheki kome da aiki bayan ka ce ka sake ta ka ƙaurace mata ran nan sai ka zo ka hormata shikenan da ganin ka hormata ta san ka mai sheta kaga kome da aiki kenan kowannen su yayi duk za mu cimma cikin cikin cimma cikin littafin yace to wala hurrajatu wanda ya saki mata tai to kome ya tabbata gare shi fillati tahiru ga wanda ke haila malam tadkhul muddin bata shiga fil hailati thalitha ga hailata uku ba fil hurrati ga daya me tsololo idan mace mai haila haila uku to ka samu kai kome muddin bata shiga cikin haila hailata uku ba awai saniya ko ko baddin bata shiga cikin haila ta biyu ba fil'amati ga kuyanga don idda kuyanga haila biyu idda ɗaya haila uku kaga haila an kace ba watanni ba duk macin da ka haila to tana idda ne an sake ta da haila amma wadda ba ta haila kamar tsohuwa wadda haila ta ɗauke ko ƙaramar yarinya wadda bata balaga bata fara haila ba amma ana saduwa da ita to su ka idda da watanni a lura da wanga ba wai kowace mace ka idda da watanni a ce da ta yi wata uku hailata idda ta kare a'a wanda ka idda da watanni mace biyu na farko tsohuwa wanda hailata ta dauke wani ta ba haila saboda tsohuwa ko ko yarinya wanda bata balaga ba an yi mata aure kayan ta balaga kuma ana saduwa da ta isa a sadu da ita mijin yana saduwa da ita amma dai bata balaga ba to ita yan an sake ta ita ma da watanni za ta idda wata uku amma duk macin da ka haila to an ka sake ta to haila uku za ta yi da haila za ta unwani ba da watanni ba me a hikima haka nan saboda wata mace ai ba wata wata ta haila ba akwai wata wata uku uku ta haila to kaga irin ta yan suke sai ta yi wata tara sannan irin ta ƙari wata wata shidda shidda wata wata biyar biyar wata shekara shekara ta haila kaga irin ta yan suke sai ta yi shekara uku sannan irin ta ƙari wata cikin wata biyu tana haila uku duk halitta na na mata kowace da irin halittar da Allah ya mata madalla to mu tafi to shine yace wala raja'atu shi wanda ya saki mata tai ko me ya tabbata gare shi fillati ta haila ga wanda ke haila in ya zan tana haila ba wai yanzu ko da suke tana haila a in ya zan mai haila ce wanda ke haila to malamta da kul ya samu yayi kome ya dawo da ita muddin bata shiga fil haidati thalitha cikin haila ta uku bi fil hurrati ga diya in diya ce to haila uku ka san shi shi a ƙarshen idda ta ko to muddin bata shiga cikin haila ta uku ba awi thaniya koko muddin bata shiga cikin haila ta biyu fil amata ga koyanga in koyanga ce fa in kanat in wadda an ka saki ta kasance min mallam ta hidda ga wadda ba ta haida ne saboda ƙurciya bata fara haila ba amma kuma ana saduwa da ita kaga ashe ba sai baliga aka saduwa da ita ba da zaran yarinya ta kai kamar shekara bakwai ana iya saduwa da ita ina fatar kun fahimta bakwai zuwa tara kaga sannan duk bata balaga ba ko da yake da shekara tara mata ka balaga ko inda yarinya na lahiya lauta cikin ni'ima shekara tara tana balaga zuwa sha biyu namiji shi ka balaga da shekara goma sha biyar yana lafiya lau to to waɗanda ba su fa in kanan min mallamta in ta zan daga wadda ba ta haila saboda ƙurciya aw min man qad ya isar koko daga wadda ta yanke kauna min almahidi daga haila ta yanke kauna saboda tsuha yanzu hailarta ta dauke to dallak ahama ta sha mijinta ya sake ta saboda duk yanga dama shi babu illa menene iddata wata uku ita za ta su za su idda da watanni wa kadhalika alhamilu hakan ga mai ciki ita ma ya sake ta in mace na da ciki to ya sake ta sadda da yaga dama ana sakin mace da ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna masu ciki abinda a ajalin idda su su haihu cikin su kana sakin ta yanzu ga kana hita sai ta haihu shikenan ta kare idda hmm? eh in akwai mai so ta ya daura mata aure amma ba zai sadu da ita ba sai jini ya ɗauke amma dai ya halitta a ɗaura aure to haka mai ciki ita ma ya sake ya da ga dama wa turta ja'ul hamilu ana dawowa da mai ciki malamta da muddin bata haihu ba ana yin kome in ka sake mai ciki to kana da dama kome muddin bata haihi cikin ba da ta za ta haihi rabi bata yi da haihuwar rabi ba ya halatta ka ce ka dawo da ita amma matuƙar ta haihu ta haihu cikin gaba ɗai to shi kenan idda ta ta ƙare kuma ba dole sai ta haihu ɗaraye ko da ɓarin ciki ta yi ko da jini na dunkulin jini ya zubo ko tsoka ba a wada halitta ta yi ba inda an san cikin nan na to shi kenan idda ta ta ƙare wal mu'taddatu bishuhuri hakan ga wadda ke idda da watanni malamtan kadil idda ita ma yana da damar dawowa da watur tija'ul hamilu ko ne ake magana ko haka yana da damar dawowa da mai idda da watanni malamtan kadil idda muddin idda ta bata kare ba mai idda da watanni wata nawa a iddata wata uku to matuƙa wata uku nan ba su kare ba yana damar dawowa da ita kaga ashe kome shari'a ta ta ta yadda da kome ko ga wadda an ka saki saki na raja'i to saki ɗaya ko biyu to in ka koma na uku wanga shi a saki na uku to shi ne Allah ya ce ba ta koma halatta gare ka sai ta aure wani miji wanda ba kai ba kuma aure ingantacce kuma ya sadu da ita in an yi auren ɗiba wuta wannan hayyau bai halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku ba ko da auren kwarai an kai amma bai sadu da ita ba har yanzu ba ta in ta yi iri ne sau ɗari hayyau ba ta halatta ga wanda ya sake ta saki uku ina fatar kun fahimta wal aqra'u aqra'un da Allah ya ambata cikin alqur'ani hiyal atharu ita ce tsarki an yi sabani shin menene aqra'u hmm? ina wace aya Allah ya magana aqra'u wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in mata waɗanda an ka saki za su yi jinkiri ga kawunansu ba tare da sun yi aure ba har ƙar'u uku jam'i na ƙar'u shi ne ƙuru salasata ƙuru'in ƙar'u uku to sai malamai magabata sun ka ƙara mu junan sai tun da bakin sahabbai shin menene ƙar'u wasu sun ka ce tsalki shi ne ƙar'u wasu sun ka ce a'a haila ita ce ƙar'u na fatar kun fahimta in an ka ce tsalki shi ne ƙar'u ƙar'u za su yi jinkiri har ƙar'u guda uku ko yan an kace tsalki shine ƙar'u to yanzu in ka sake ta yanzu cikin tsalki to ba za a kidaya da wanga ba kaga sai ta yi al'ada ɗaya ta yi tsalki ɗaya kenan ta yi al'ada ta biyu ta yi tsalki ta yi al'ada ta uku ta yi tsalki to shine talatatu qur'an yan an ɗauki tsalki shine ƙar'u in ku an ɗauki al'ada jinin al'ada shi ne ƙar'u kamar yadda wasu na fassara to yanzu in kasake ta da al'ada ta taho mata ƙar'u guda kenan in ta ɗauke da wata al'ada ta taho mata ƙar'u biyu kenan da wata al'ada ta koma taho shi kenan ta ba sai ta yi tsalki da al'ada ta taho shi kenan ta ƙara idda muna tare to ga mazabar malikiya abinda a ƙara'u shine al'adaharu tsarki su sun ɗauka tsarki amma akwai sahabbai da tabi'ai da na ɗauki haila ita ce a ƙaraku ko waɗanne suna da hadisai wayun ha ana yin hani an yi ɗallika mutum ya saki mata ta yi filhai da cikin haila an hana hani na haramci haramun ne mutum ya saki mata da cikin haila yana cikin saki na bid'a fa in ɗallaka to amma in ya yi sakin cikin haila lazimahu sakin ya lazimce shi ibn taymiya sun kace bid'a ne bid'a ko ba ta da mahalli ga addini don haka sakin bai yi ba to ai gara ba ya saba ma Allah ba mutum na saba ma Allah kuma ai mai sauki ai gara a tsananta mai a ce sakin yayi don gobe kada ya koma ko ku wani wanda ya ji kada yayi ne ina ganin yafi ma tsafta sakin yayi balle duk ga hadisin dan Umar yace husibat li tadalika an lisa famin shi matsayin saki sakin da ya saki mata a takaice dai duk yadda raya ta ɓaci in dai kasan tana cikin jinin al'ada kan ka sake ka bari sai ta yi tsali wayujbaru ana tilasta mai Allah raj'ati akan dawowa da ita ita matar da ka saki cikin jinin al'ada za a tilasta ma kamar yadda annabi ya tilasta ma dan Umar dawowa da ita malam tanqadil idda muddin idda bata kare ba ko yace lima sahha domin abin da ya inganta annamna Umar annabna Umar radiyallahu anhu ma dan lakamar a tauca dan Umar ya saki matarsa wa hiya haidun tana mai haila fasala Umar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika Umar mahaifi ne sai tambaye manzon Allah game da haka fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce murhu ka umurce shi fa raji ya dawo da ita thumma liyum suka sannan ya rike ta hatta ta dahura sai ta yi tsalki thumma tahira sannan sa ta ta sake wata haila thumma ta dahura ta koma tsalki thumma in sha sannan in ya so amsaka ba ado ya ci gaba da zama da ita ya rike ta bayan haka wa in sha in ya so dallaka ya sake ta qabla an ya masa gabani ya sadu da ita fatilkal idda wannan ita ce idda allati amara Allah wadda Allah ya umarni an yi dallaka alhanna sa'u a sake mata gare ta fadallikuhunna li iddatihinna to wannan ita ce idda a sake su cikin tsalkin da ba a sadu da su ba qalabna umar dan umar ya ce husibat alayya bi tadlikata alli safamin shi batsayin saki shi wannan saki da ni cikin al'ada annabi ya ce a umartan in dawo da ita to dan umar shan an lisafa ma shi ko ba an lisafa ba ya ce an lisafa min shi matsayin saki saki ya yi kuma ya inganta wannan cewa husibat husibat li ta dalikatun husibat allah bi ta dalika ya inganta don haka saki ya yi amma dai kaya bida'a tau yace ana tilasta mai wanda ya saki mata cikin al'ada ana tilasta mai akan ya dawo da ita malantan kadal idda muddin idda bata kare idda ta kare shi ke magana ta kare ta nisan ta gare shi wallati lam yadkhul biha to wanda bai sadu da ita ba an daura ma aure da mace amma baka taba saduwa da ita ba to yi dalliku hama ta sha ya sake ta sadda duk yaso dama meye hikima da ta sa shari'a ta shar'anta ɗan an saki mace ta yi idda ko mijinta ya mutu ta yi idda me ya sa shari'a ta shar'anta idda domin kada a ɗauki ɗan wani gida a kai wani gida tun da ciki kahin ya bayyana ga wasu mata wata mace ciki na shiga yau gobe tana jin canji ga jikinta tana iya ganewa amma wata ba ta iya ganewa sai ciki ya girma ina fatar kun fahimta wata da ciki ya shige ta yau to shi kenan ta kama laulayi kenan har ta haifai wata kuma da farkon cikin har ƙarshe ba wani abu da ka samunta ba ta magana tana da ciki sai in ya fara bayyana ina fatar kun fahimta to to akan haka sannan kuma shi mani in an ka sashi cikin mahaifa yana iya shekara biyar bai lalace ba shekara biyar shi yasa in mace na da kwanci to ita ko idan mai kwanci shekara biyar sai ta yi shekara biyar ina fatar kun fahimta to shi yasa to in ka saki matarka ka sadu da ita jiya ko shekaran jiya ko wancan wata ba a sani ba ciki ya shiga ita bata san da cikin ba tun da yaro na kuma ba tana cikin irin matan nan da ba wani canji da ka samu su don ciki ya shiga sai ya girma to kaga ba a san tana da ciki ba to da sakinta sai ta ta aure wani kaga sai a ɗauki ɗan wani gida a kai wani gida amma an ka ce sai ta yi tsalki uku da zaran ciki ya shiga to watan farko da ciki ya shiga mace ba ta al'ada wata na biyu ba ta al'ada wata sai ya kai uku ko hudu sannan suka al'ada wata kuma da ciki ya shige ta ba ta koma al'ada har ta haihu wata da ciki ya shige ta ba ta koma al'ada sai ta yaye kowace da irin yanayin yadda Allah ya halicce ta halitta ce ta ubangiji amma dai shi ka'ida ce sanda duk ciki ya shiga to wannan wata al'ada ba ta tahowa shi ya alama ciki ya shiga al'ada ya zan ba ta taho ba to kaga da zaran an ka sake tanga al'ada ba to ba ya nuna akwai ciki don haka yanzu ba lisahin tsalki uku za ta yi ba lisahin watannin ciki za ta yi haihai to amma an sake ta sai lokacin al'ada ta yi al'ada to ɗai kenan to sai ta yi al'ada uku duk mace ta yi al'ada uku an tabbatar da yanzu babu komi cikin mahaifarta cikin sai ta yi ta aure wani muna tare madalla to mace da ta yi zaman banza ta yi karuwanci misali yawan ta tuba tana son ta yi aure ba an ce sai ta yi bara'a ba wasu shar'anta mata bara'a Allah ya shar'anta a kawo aya ko annabi ya shar'anta ba wanda ya shar'anta mata bara'a malamai na shar'anta mata bara'a su ko malamai kiyasi sun kai abinda adda hadisi wanda annabi ya shar'anta ma bara'a macin da an ka kamo wurin yaƙi in an ka zo yaƙi ana kamo ba ana kamo mata kafin rai ba su zambayi ga ga musulmi ko sai a raba to in an ka ba ka koyanga matukar tana da miji sai inda an kamo ta yana saduwa da ita to annabi ce baya halatta ka sadu da ita sai ta yi tsalki guda kaga da zarin ta yi tsalki guda wurinka an tabbatar da bata da ciki to shi kenan da ko ya ce in kana so sai ka ci gaba da saduwa da ita to kun ji inda bara'a ta samu asali don a barantar da mahaifarta to sai malamai sun kai kyasi haka wanda ta yi zaman banza ita ma sai ta yi bara'a to inda sun kai kuskure sai sun kamar da bara'a kamar idda sai ta yi wata uku ko tsalki uku wannan ko su ma ko yangiyan ai tsalki guda annabi ya samu ina fatar kun fahimta to amma yanzu macin da ta yi zaman banza da zaran an tabbatar da bata da ciki an ka daura mata aure aure yayi domin shi duk auren da an ka ɗaura da ciki to wannan an ɗaura aure cikin inda bai yi ba na fatar kun fahimta to kuma yanzu auren rakin yanzu iyaka sai dai a ce Allah ya sawaka tunda yanzu har wata tabi'a an ga yara in tana da saurayi za ta aure sai ta tahi ya sadu da ita a yi ban kwana tunda can da wuri ba Allah aka tsoro ba ga gudun zinat gudun ciki aka tsoro to yanzu da ta san gobe za a kai ta ɗakin ta ko jibi za a kai ta ɗakin ta kaga ba ta tsoron don haka sai ta inda saurayinta akwai ma mai sati guda ina ban kwana to kaga kuma haka za a zo a daura aure cikin wannan durkumin la'ayi ta tafiye sa aurar wata rana malla aukar gumi an mai tambaya ya ce gara bincika yakin ujuku da bincika aurar rakin kasar da ba a bincika abubuwan da aka yi to yanzu yarinya ta zo an sa da ita gobe an daura mata aure an kai ta gidan mijinta babu wannan aure tun an ɗaura aure cikin idda da zarar an ka sadu da ita baya halatta ɗaura aure sai ta yi bara an tabbatar da ciki to saduwar da an kai jiya ciki bai shiga ba to ba a yi ba sai an ka ɗaura mata aure kuma to ba durkumin laɗe ta za a yi ba muga mata da cin amana ko kai awwa ba ha gano to mu tafi ya kada abin da ya bayyana kai aiki da shi wanda bai bayyana ba a basu da Allah sun sai ta yi ko sahabbai sun yi ta kama wasu da matansu aiko da ya faru ga magabata ya kada Allah ya sawaka lokaci na balle yan zamanin boko mallaman ga na boko mallami ya ce ma mace ya san mace ce mai miji ya ce sai ya sadu da ita ko ya kashe ta abin da ya taɓa faruwa COE mata aure ce ya ce sai ya sadu da ita to tatta ya sadu ba ma sau guda ba kuma don ya ɗan iska ya kashe ta tafiyan sai ta rubuta mai sako yanzu mallam bayan ga abin da kace kuma na ba da jiki na ba sau guda ba ka sadu da ni kuma ka kasa sai ta mace bata goge ba fitarar mijin ta zo yana bincika abin sai ya gani sai dauka yadda ya kai makaranta haka dai an kai ta durku na taba zuwa inda wani profesa nan dan hodiyo zo PAD na ya ce wata a cikin ce ta ni daɗe ni daɗe ni daɗe sai PA ya hita yana hita sai ni buɗe ƙofa ko ni zo na iskan mai rungume da wata ja da bai ta in shigo in shigo ni shigo ce in zanna ni zanna ta ɗauki hijabin ta sa kuma la'in ya muri na kahiri ita kuma musulma da hijabi ta ɗauki hijabi ta ɗaya hijabi fa da komi hijabi ta sa ta ɗauki jikarta to sai sai shi ke sun kai tana ta ce ka san kuma ta wata ta ce ma ta wani ta kaga da gangan yayi kenan wallahi wani babban mutum an yi jinta ta wanga durkumulla durkumulla yau auren yau illa dai a dai ta yi dai abin da ka gani ka yi wanda baka gani ba Allah ba zai kama ka da laifi ba Allah ya shirya da mutum mu tafi to mu tafi ina yake amen to ina yake wallaci lam yadkhul biha matar da bai sadu da ita bai dalliku ha matasha yana sakin ta sadda yaga dama don dama an shar'anta idda ne saboda saduwar da an kai don a tabbatar da cewa ciki bai shiga ba to tunda bai sadu da ita ba kaga babu idda akan ta wal wahidatu saki guda tubinu ha yana nisantar da ita an daura ma aure da mace baka sadu da ita ba sai ka sake ta to da ka sake ta saki guda matsayin saki uku yake in ka ce in ka ce na dawo to sai an kuma daura wani aure wal wahidatu saki guda tubinu ha yana nisantar da ita ta nisanta gare ka shikenan to shi dai an bambanci ba a ce lata hatta ta kiya zaujan gaira ka ba amma ma'anar ta nisanta baka mallaki kome ba baka ce na samu in dawo da shi dai an bambanci yanzu ba hatta ta kana iya kana iya sake aurenta amma sai an daura wani aure to yanzu ga tambaya in haka ne macin da an ka ɗora ma aure da ita baka sadu da ita sai ka sake ta ba an ce ta nisanta ba sai an koma ɗora wani aure yanzu in za a koma ɗora wani aure cikin wancan na za a ɗora ko ko sabo na to don bi aka cewa in ka sake mace saki na raja'i baka maishe ta ba har ta ƙare yadda yanzu in kana son ka maishe ta kaga ba ko me za ka yi mi za a yi sake biɗa za a yi ka biya sadaki a koma sabon aure amma sai sun ka ce kuma kullin wancan na in saki guda kai to wanga yaggiya biyu an ka daura don me me alakar wanga aure da wancan na kwanaki inda akwai aure kada ko biyan sadaki ana koma sabu don haka ni kan ga fahimta ta ni yana nan rubutu cikin littafi haka malamai na yi hukunci cewa wanda ya saki mata ta yi saki guda ko saki biyu bai mai sheta ba har ta ƙara idda to in aka koma daura aure to cikon wancan na in saki biyu kai yanzu ya giya guda ta an ka daura in saki guda kai yanzu ya giya biyu an ka daura ni kan bangar dalilin da zai sa a yawan ga hukunci ba tunda in wangana da alaka da wancan to ba bukatar sai an biya sadaki kuma an komo eh a to in dai suna da alaka in kulla wancan na za a yi to ba bukatar sai an biya sadaki eh ko me ɗaya za ka yi to baka komai an ce sai an sai an yi bida sai an yi wali to yanzu wanga da za a daura kaddara wancan na farko ubanta ya wali ta katta yanzu ya mutu wanda zai zama waliyinta wani wanda ba shi ba yanzu daidai da wali an samu sabo kuma a ce duk cikin wancan na ya za a iya zan cikin wancan haka na kamar wanda ya shafa ido turi farkon dare sai al ya kwana ya tashi ƙarshen dare sai an ce ya kawo raka a guda sai ta zama mai shafa'i yanzu ya ci sai ta da wuturi na ka taɓa gani ai wannan kulli ba a rolla ta kare ai ne yan a rolla ba ta kare ba to kamar kana sallah haɓa ya kama ka yi ta kawon kijin sai ka zo ka yi gini inda ka tsaya amma a rolla na karewa kuma a ce ka to ka kulle sallah to mu tafi to yana yake to yace wal wahidatu saki guda tubinu ha yana nisantar da ita ita matar da baka sadu da ita baka sake ta was salasa saki uku to harimu ha yana haramtar da ita illa ba da zaujin sai bayan ta aure wani miji wa man qala li zawjati duk wanda yace mata ta anti daliqud ke sakakka kike fa hay wahidatu wannan saki guda ne saki kuma ya kusa kashi biyu akwai sarihi akwai kinaya sarihi wanda a ƙarara nasa keki yana da wani tawili madalla kinaya kuma wanda baka faɗi kalmar saki sarihi ba amma kuma yana ana mai hukuncin saki kamar yi gidanku sai a tambaye ka mi kaka to wanda ake kinaya sai an tambaye miji mi yaka nufi ka ce ta yi gida mi kaka nufi ana nan na sake ta shikenan saki don akwai matar da annabi ya ce irji ila ahliki eh ki koma gida kuma saki yaka nufi to kaga akwai kinaya da sauran abubuwa dai waɗanda baka hito ƙarara ba to su duk abin da ake na sai an tambaye miji mi yaka nahi in yace saki yaka nahi saki guda ya afku in yace ba saki yaka nahi ban tsoro ɗaya na shikenan saki ko guda bai afku ba to ina yake amma ka in ki hita da gidan wallahi bakin auren ki sai ta hita lura ka ga duk wanda yace mata ta hakan sai ta sai ta karya dokan nan don mutanen banza ne sai ta karya to in gice in ki heta da gidan ga bakin aurenki sai ta heta to me a hukunci sai a tambaye ka me haka ne da bakin aurenki in ka ce saki ne saki guda in ka ce a tsoro na nika ba to saki ko ta heta ko saki ko guda bai abu ba amma malaman malikiya sun ce in ta heta saki uku na to shi ne ya ce wa man ƙalili zaujati wanda ya ce mata ce an ta ɗalibin ke sakakka kike an sake ki fa hewa hidatun to saki guda ne hatta ya noya aksar min zalika sai ya yi niyyar he da haka nan ya ce saki ya ce an sake ki amma shi saki uku ya kanihi to saki uku ya lizinta ibn taymiya ya ce ba wani lafazi da zaka amfani da shi ya wuce saki duk lafazin da kai amfani da shi na saki duniya saki guda ne kuma ya fi wal khulu'u dalqatul la raj'ata fiha to mu tsaya nan ko mu bari haka nan gobe in Allah ka muna rai sai mu shiga cikin hukuncin kul'i kul'i shine abinda mace za ta fansakanta daga mijinta ta tahiyarta yanzu laihin ba namiji na ba ita ta gaji da shi to ba a ce ka sake ta ga banza ba a'a ta baka abinda zaka auro wata ita ko duk inda za tana ta yi ta tahiya to shi a kulli ya halatta ga shari'a in ko kun yi shekara ɗari tare in kun haihu masallacin idi shi bayan an dai zanna an haihu ko ba ta ce ba ta son ka ba to ta baka abin zaka aure wata tunda shari'a bata tilasta mata zama da wanda ba ta so ba kai ko tunda ba lahi gari ka shari'a ba tilasta ma rabuwa da matarka ba to tunda ita an ba ta so to ta baka abin da zaka aure wata ita ko ta tahi can gari da yawa ma ya bai can kansa Allah ya shirya da mu to ina mun ka aje shekaran jiya